أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله عليه وصلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم وعلى آله حق قدره ومكداد العزيز وبعد إن شاء الله كراتمنا يا قوتة الفريدة زامو أورا daga inda muka kwana fasalin fi shurudil murid dukuli fil ahmadiyyah a karatunmu da muka yi wanda a kansa muka kwana mun yi magana a kan sharuɗan shehi duk wanda zai zama shehi a ɗarikar tijjaniya to ga yadda ake so ya kasance wannan kuma babin zai magana a kan shi kansa muridi mana ita ya kutatul farida ba iya shehi take duka ba muridin masu ya ji a jikinsa saboda haka zai a faɗa maka sharuɗan shehin da ya shiga ɗariƙar wannan muridin da ya shiga ɗariƙar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ya kamata ya kasance a matsayinsa na muridi yake cewa fa in rumta aka zal wurdi fa ka tara muqaddaman taqiyan sahihil izni khairil ajillati imamun nazifi yace fa in rumta idan kai nufin aka zal wurdi za ka karɓi wurdin ɗari ka shehu tijjani fakhtar muƙaddaman ka nemi muƙaddami taqiyan mai tsoron Allah sahihal izni wanda yake da lafiyayyen izini kairul ajillati wanda kairal ajillati wanda yake shine mafi alkhairi daga cikin manya-manyan bayin Allah mana ka zaɓi shehi ka darje ba kowane mutum za ka je wurinsa ka ce ba ka ɗariƙa ba yawa yadda in za ka sa in za ka yi aure sai ka zaɓi mata in za ka sai mota sai ka zaɓa duk abin da za ka siya sai ka zaɓi wanda kake ganin kamar zai fi maka kyau to haka tafiyar Allah ma ka zaɓi shehi na gari mutumin kirki wanda za ka iya alfahari da shi a ko'ina shi ne fa'in rumta a hazal wurdi idan kana nufin rikin karɓan wurdi fakatar ka zaɓin muƙaddaman muƙaddami ta kiyan mai tsoron Allah sahihal izini wanda yake da lafiyayyen izini kairal adilla ce kuma fiyayye daga cikin jagorori takalla anil auradil mashayikh kulliha wala tafsha anta fihi malqatni qudwati daga cikin sharadin da wanda zai shiga dare kashe tijani takalla ka rabu da an auradil mashayikh wurdin dukkanin shehunne kulliha gaba daya duk wani shehin da suka rabu da rikarsa ka tara ɗariku na shehun ne kana ta karantawa to duk shehin da ka karɓi ɗarika a wurinsa in kana so ka shiga ɗarika shehu tijjani to duka ka bar su wala tarshe kada ka ji tsoro an tafi himal katmi kai fa kana cikin tsari ne na shehu tijjani kuduwati wanda yake jagora na mana kar kai tsammanin cewa waɗancan wutar dukan da kake yi ɗariƙo kaza suna da falala iri kaza akwai dafa'i iri kaza a ciki ke tsammanin to yanzu in na karɓi ɗariƙar tijjaniya duk waɗancan wurduddukan kenan duk na bar su a yake kada ka ji tsoro kai kana cikin an tafi himar katumi kai fa kana cikin tsari ne na shehu tijjani kudwaci wanda ke jagora na tunda ka shigo gidan shehu tijjani to ka gama da sauran waliyai gaba ɗaya wani ma sai ce a shi ba zai karɓi ɗariƙar shehu tijjani ba saboda me an ce in an shiga ɗari ka shi yana ba a ziyartar wasu wali shi kuma yana so ya rika ziyartar wali to kai da kake gidan shugaban su ina ruwanka kai da kake gidan shugaban kasa da kai ne fa kake local gamma kake kasa kake tastalaka na local gamma shikenan kana zuwa maula gidan kansuloli da ciyamomi ka yi wutar duniya ka samu zuwa maula gidan gwamna shi kenan sai aka ce za a ɗauke ka a kai kafa da shugaban ƙasa za ka ce to me yasa za a kai nufa da shugaban ƙasa an kai nufa da shugaban ƙasa ina zan ga kansilan garinmu ina zan ga ciyaman ɗin lokal gamman ɗinmu to ina ruwanka da shi ai yadda ka je ɗin shi ma inda zai samu dama ɗin ajiye kujerarsa zai je wannan gurin saboda haka mutane su kula sosai ana rudar mutane sosai a cewa in ka shiga ɗari ka shewa tijani ba ka je ziyara wasu waliye ba waye waye to kai wahalar kake so kai da an naɗe maka wahalar a tastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair kai da ake dafa maka abinci ka ci ka ce dole sai kai noma yace fa rabbul hima ya hamika min kulli afatin wa min kulli haulin yuktasha wal musibati fa rabbul hima ma'abocin wannan shinge shine shehu tijjani ya hamika zai kiyaye ka min kulli afatin daga dukkanin wata illa ba abin da zai dame ka wa min kulli haulin zai kiyaye ka daga dukkanin wani tashin hankali yuksha da ake jin tsoro wa musibati da duk wata musiba ba abin da zai same ka dan ka bar gidan wasu shehunnai ka dawo gidan shehu tijjani faman tabi amar an minhu haqqan wa masma'i wayar aka fi duniya wa ukura bihi masi fa anta haqiqa fa kai muridi bimar an minhu kana idan shehu tijjani shehu tijjani yana ganin ka haqqan haqiqa wa masma'in kuma kana jin sa ma'ana yana jin ka shehu tijjani yana ganin ka yana jin ka wayar aka fi duniya shehu tijjani zai kiyaye ka tun a duniya wa ukura haka a lahira bi himmati da himmarsa abubuwan da shehu tijjani ya baka to sun ishe ka lasisi ko ina zaka shiga ka yi istighfari ka zubar da zunubi ka yi salatin annabi ka samu shigar halar ma'aiki ka yi la'ilan lahu ka tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki to fa an tabi mar'an minhu kai kana cikin idan shehu tijani shehu tijani yana ganin ka wa masma'in yana jin ka wayar aka fi duniya kuma yana kiwon ka a duniya wa ukura da lahira bi himmati da himmarsa wannan lazumomin da shehu tijani ya baka to wannan lazumomin shehu tijani yana jin ka yana ganin ka da safe za ka yi wurti wanda shehu tijjani ya baka kaga shehu tijjani yana ganin ka kenan da safe kuma yana kiwon ka kuma sai da zaka kalla shine duk aikin da aka saka to za a rika zuwa ana cikin ɗinka to ba wani sufa baizo da zai rika cikin ɗinka sau uku sai da rike shehu tijjani an baka wurdin safe saboda haka ana kula da kai shin kayi lazumin safen ko baka yi ba in kai to kaga shi kana tare da shehu tijjani tunda shehu tijjani ne ya koya maka da yamma ko da safe za ka yi wazifa kaga biyu kenan za ka yi lazumin yamma uku kenan to kaga ana jin ka kenan ana ganin ka kiwon ka ake wannan dariƙar da aka baka aka ce an shiga ba a fita to kiwon ka ake ai walazimhu walazimhu ma hayita tasmu alal wara wala tatrukannahu fatujza bi khasrati walazimhu kalazumci wurdin dariƙar shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ma hayita matuƙar ka rayu tasmu sai ka ɗaukaka alalwara akan dukkanin talakai walatar kanan nahu walatar wala tatrukan nahu kada ka bar wurdin ɗari ka shewa tijani fatujza sai a saka maka bi kasrati bi hasu bi kasrati da da yin asara in ka daina kai asara wa man qad wa man qad takalla an dariqati shaykhina وسجل عليه بالهلاك والشكوة ومن قد تكلا duk wanda ya rabu ya fita an ɗarikati shekina daga ɗarikar shehu mushehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu fasajjil alaihi to za a rubuta masa bil halaki halaka wa shakwaci da kuma rashin arziki duk wanda ya fara ya daina to ya hadda masifa ya hadda masifa saboda iya asarar da mutum ya yi ma ta ishe shi kullum za ka yi istighfar ɗari salata annabi ɗari la ilaha illallah ɗari kaga iya wannan kawai a wannan zurin kawai kana da kana da ɗari ɗari to aka ce ka daina in aka yi sati in ka ga asarar da kai da kuɗi karasa kamar wannan yawan sai ka yi kuka wala ta tahawan fihi min ba'di akhzihi fa kam mubtalan biza bi kulli baliyati wala ta tahawan kada kai sakwa-sakwa fihi a cikin wurdin nan na ɗari kashe tijani min ba da akhrihi bayan ka riga da ka karba kada kai sakwa-sakwa da shi fa kan mubtala da yawa akan jarrabi mutum bi kulli baliyati da dukkan wata basifa biza saboda yin sakwa-sakwa da yake da wurin ɗari kashe tijani da mutane sun shiga wasu masifu da wasu bala'o'i su ba su san ma wannan wurdin da suke wasa da shi shi ya jaza musu wannan bala'in ba wa akiz wurdi gairihi ba'da wurdihi wa mun salakun haqqan anil ahmadiyyati wa akiz wurdi gairihi wanda ya karbi wurdin wani wali ba'da wurdihi bayan ya karbi wurdin dariƙar shehu tijjani fa mun salakun haƙiƙa fa shi mai fita ne anil ahmadiyyati daga dariƙar shehu tijjani haqqan haƙiƙa in dai karɓi ɗarikar shi ya ka je karɓo ta ɗarikar to ka fita a ɗarikar tijjaniya siwa ma iza kad taba min wuddi gairihi wa jaddada lakin bil uhudil wasiqati siwa ma iza kad taba sai dai wanda ya tuba bayan ya karɓi wurdin wata ɗariƙar ya tuba shine siwa ma iza kad taba sai dai wanda ya tuba min wurdi gairihi daga wurdin wani waliyin da ba shi tijjani ba bayan ya tuba ya daina yin wannan wurdin wacce ɗariƙar da ya karɓa ya dawo yin wurdin ɗariƙar tijjaniya wajaddada kuma aka masa tajadidi eh wajaddada yayi tajadidi aka masa tajadidi kenan lakin sai dai bil uhudi da alkawari alwasiqati wanda yake mai karfi mutum bayan ya aje ya daina wancan wurdin za a masa tajadidi kuma sannan za a kafa masa sharɗi mai karfi to fa daga yau kar ka saki wannan ɗarika shi ta shehu ta ishe ka duk abin da kake nema akwai a ciki shine bil uhudi da alkawari alwasiqati ka karfa a ja masa kunne a sake masa tajridi shikenan sai je dina wa fi higinat darain min gairi sarwatin wa fi hilmuna wal izz min gairi usbati wa fi higinat darain wadatar duniya da lahira ta tabbata fihi a cikin dari kashe tijani min gairi sarwatin ba tare da tarin dukiya ba mutum ko da ba shi da tarin dukiya inda ya da ɗariƙar nan ta shehu tijani to zai haɗu da wadata ta duniya da lahira tun a duniya zai zauna lafiya duk bala'in talaucin da ake fama da shi in dai zaka kula da lazuminka na safa da na yamma da wazifa da zikirin juma'a to insha Allah sai mutum ya samu sauki idan ko mutum ya gaina wurdin da duka shauta yana fama da talauci to ka sake cikin ɗan wurdinka shin wurdin kana kula da shi shin kana yin sa yadda ya kamata shin adadin ma da kake ja yana cika to sai ka sake cikin ɗin wannan Allah da in ka gano inda matsalar ka take in ka gyara za ka zauna lafiya shine wa fihi gina darai ne wadatar duniya da lahira wa fihi tana cikin hurdin ɗari kashe tijani min gairi sarwatin ko da kuma mutum bai tara dukiya ba wa fihi muna duk abin da mutum yake buri a duniya wa fihi yana cikin ɗari kashe tijani wala izzu sannan girma da ɗaukaka ta tabbata da ɗari kashe tijani min gairi ustafi ko da mutum bai tara jama'a ba ko da baka tara jama'a ba jama'a sun zo sun kewaye ka sun dame ka ba to za ka samu mutunci da daraja a cikin jama'a farko ma dai kaga abin da ya shafi hatta shan taba da waɗanda wasu suna ganin su kamar ma an takura ne an hana mutane to an hana ka in dai ka bi ladabin ɗari ka shi yani to duk wani shirgin da zai zubar maka da mutunci to ɗari ka ta hana ka saboda haka wafihil muna duk burin da dan adam yake nema a duniya wafihi yana cikin ɗari kashe wata jari wal izzu dukkanin wani girma da daraja ta tabbata ga shi ɗari kashe wata jari min gairi usbati ba tare da tarin jama'a ba amma abin da ke min gairi usbati ko da mutum bai tara jama'a ba zai samu mutunci da cikin jama'a ko wanda baya son kai san kai mutum ne mai mutunci mai daraja matukar kabila daban da ɗari ka ta tsora ka kai wada azawur kullil awliya bit tawassulin توصل بكتمهم بكل مهمة ودع كبر زور كل الأولياء زيارة دكا ولي بالتوصل أما زيارة تتوصل إيه زيارة تتوصل إن زيارة با تتوصل بني كذا أولا بيت زائي زيارة إن دي با تتوصل بني إن دي با تفارع بني سنيما مددي هكا كوي زيارة ني وأولا بيت زائي سبودا يتي ودع زورة a bar ziyarar kullil auliya dukkanin waliyai bi tawassulin da tawassali tawassal bi katmihim kai tawassali bi katmihim da cikamakin su bi kulli muhimmaci a cikin dukkan wani al'amari mai muhimmanci in kana da hankali ga shugaban su kawai da hajje ka wajen shugaban su wa anzil bi babihi jami'an nawaibi fatukba humumiha bi asra ilamhati wa anzil jami'an nawaibi ka saukar da dukkanin masibin da suke damun ka bi babihi a kofar shehu tijjani ka je kai kuka kai bara a wajen shehu tijjani shehu tijjani zai taimake ka fatukufa sai a isar baka homumuha bakkan cikin wannan masibin bi asra ilam hati da mafi gaggawar kifta ido wada zaura kullihim biduni tawassulin bi zalika kad ajaba ba'dul ahibbati wada zaurihim wada zauri kullihim wada aka bar zaura ziyarar kullihim dukkanin waliyai bidu da tawassulin ba tare da tawassuli ba ko da ba ta tawassulin bane ma ka bari bizalika da wannan abun ne ba'dul ahibbati sashin wasu daga cikin masoya kada ajaba suka amsa fatawa suka ce to kawai gaba ɗaya maka hakura ya kuma wala ta taɗaffal in aratta salamatan an auliya wa kan abidal katmi qudwati wala ta taɗaffal kada kai wauta kai kuruciya eh kada kai kuruciya shine wala ta taɗaffal daga iflu ne eh eh daga iflu ne in aratta salamatan idan kana neman aminci kada kai kuruciya abin da ake da kuruciya shine kaga to kai tunda tunda kai dariƙa shauti da kake yi saboda haka duk wani waliyin da ba dariƙa shauti da nake ba kace zaka iya zagin sa ko zaka iya faɗan wata magana ta rashin ladabi a kansa to kada kai haka eh wala ta tadaffal kada kai kuruciya in arata salamata in kana neman zaman lafiya kada ka ɗauki wata magana ta rashin ladabi ka faɗa wani wali anil auliya ga waliyai wa kana ka wadatu bizal kasmi da wannan cikamakin waliyai kudwaci wanda yake jagora na a ma'anar wannan baitin kenan ko kuma wala ta tadaffal kada kai kuruciya shi yaro shine wanda za a dafa nama a gidansu za a dafa nama a gidansu shikenan sai ya je wani gidan ya ga kuma sun kwaɗa ƙanzo sai ga yaron yana kokarin ya mika hannu wai a bashi wannan kanza ko kuma yaro ya saba a gidansu yana cin abinci mai kyau sai ya zo wani gidan da ana abincin da bai kai ma na gidansu ba sai ya nuna shi wannan abincin wannan gidan yake bukata saboda haka anan yana cewa kada ka zama mai kwaɗayi kaga waliyuwa ne shi ma ka je ka makale masa kaga waliyuwa ne ka je ka makale masa kamar da yadda yaro yake ya ci abinci ya koshi amma ya fito je ga wani yana shan rake ko yana shan shayi sai ga yana kallon sa wai so yake a bashi to kada kai haka wancan waliyin ma zaka bi shi wancan waliyin ma zaka bi shi yace in arata salamata in kana neman zaman lafiya ka bar wannan ka bar wannan kwadayin bin waliye sai ka bi waliyi wani sai ka bi waliyi wani a kawai ka tsaya iya gidanka shine in arata salamata in ka wakana ka wadatu bizal katimida wannan cikamakin waliye kudwaci wanda ke jagora na karki iya shi da ne kar kai abin ta yaro komai ya gani sai ce shi yana so a'a abin da aka ba karba ka hakura wa kuzma asiti ko kuma min shakiri wa amma ziyaratul quburi wa ihwati wala tatrukanna bidun mashaqqati wa amma ziyaratul quburi amma ziyarar kaburbura wa ihwatin da ziyarar yan uwa wanda ba waliyan da suke cikin wasu ɗariƙun ba wala tatrukanna kada ka bar wannan abu bidun mashaqqati in dai ba tare da wahala ba rika ziyarar yan uwa da ziyarar kaburbura amma ba na wasu waliyan da suke ciki a na mutane gaman gari anil mustafa zurul qubura tazawaru wala tatajawaru li kawfi daginati anil mustafa hadisi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin me yake cewa zurul qubura ku ziyarci kaburbura saboda hadisi ya ce ku ziyarci kaburbura za su tuna muku lahira shi ne zurul qubura ku ziyarci kaburbura tazawaru kuma ku ziyarci junanku wala ta tajawaru kada ku yi makwaftaka le kaufe baginati saboda gudun kiyayya abin da kin da wala ta tajawaru kada ku yi makwaftaka kada duk yadda kake da wani abokinka ko dan uwanka ka ce ya taso ya sayar da gidansa ya zo kusan gidanka ya zo ya saya idan kuka taru guri ɗaya gaba ɗaya shikenan sai ƙarshe sai ku zo ku rika samun matsala gwara wancan yana can wancan yana can wancan yana can sai kun fi zaman lafiya duk abokinka da ba kwa guri ɗaya tare da shi a zaune to zumuncin ku da shi ya fi ƙarfi kuma za ku fi son juna sai zama alkhairi ya haɗa ku alkhairi ya raba ku amma in ya zama kuna haɗa guri ɗaya to shi kenan sai a rika samun reni hausa ma suna cewa wai an tambayi ido an ce ido wa kare na ce wanda in ke gani kullum saboda haka wala ta jawo kada ku yi makwabtaka ka matsa wani abokin ka ce sai ya sai da gidansa ya zo ya saya kusa da kai ya kaufe baginati saboda gudun kiyayya wa man zara gairar kasmi la izna indahu walau da mai talwur dahu kal wazifati wa man zara duk wanda ya ziyarci gairar kasmi wani waliyin da ba shehu tijjani ba ma'ana wani waliyin da baya cikin ɗarikar shehu tijjani la izna indahu to daga yanzu ba shi da izini izinin da aka masa na karanta wurdi to an ɗauke izinin walau dama ko da fa ya dawwama ya salu wirdahu yana karanta wurdin nasa kal wazifa ce kamar wazifa to an dage la an dauki an dauki wannan izinin saboda haka sai ya zo ya sai an sake masa tajdidi yace falam yantafi bihi wala bi mazurihi li iradihi yujza bi kulli raziyati walam yamtafi bihi walam yamtafi ba zai amfani ba bihi da shi shehu tijani saboda ya kare sharadi wala bi mazurihi haka ba zai amfani da wanda ya je wa ziyara ba shi wancan waliyu saboda waliyin ba zai iya rike shi ba ka fito daga gidan shugaban kasa ai ciyaman ko kansila ba zai iya rike ka ba saboda haka ba zai amfana da shehu tijjani ba saboda ya saba sharadi kuma wanda ya zo ya ziyara ma ba zai amfane shi ba saboda ba zai iya rike shi ba li'iradihi wannan masifar ta same shi ne saboda bijirewarsa da yayi wa sharadin da aka sa masa yujiza sai a saka masa bi kulli raziyati da dukkan wata masiba faman uziyaratu tawassul mutlaqan huwa ruhu wa ussun bi kulli tariqati faman uziyaratu tawassuli hana ziyarar wasu waliyai at-tawassuli ta tawassuli mutlaqan wannan abin haka yake kai tsaye ma'ana waliyan da wanda suke raye da wanda suka mutu shine mutlaqan sannan kuma mudulakan haka abin yake kowace ɗarika tana da irin wannan sharadin ba shehu tijani shi ya fara yin magana cewa ba a ziyarar wasu waliyai a cikin ɗarikar su sai wanda suke cikin ɗarikar tijaniya ba ba shehu tijani ya fara hanawa ba kuwar ruhu a ce idan ka shiga ɗarika ba za ka ziyarci wasu waliyai ba ziyara ta tawassali ta neman madadi sai wanda suke cikin wannan ɗarikar kuwar ruhu shine rai wa usu shine asali bi kulli dariƙa ce a cikin dukkanin dariƙa kowace dariƙa tana da wannan abun fakan min mu'ridin fakan mu'ridin biman ihazin ziyarati li kasrati jahalihi ma wa dariƙati akan mu'ridin da yawa zaka samu mutum yana bujirewa biman ihazin ziyarati da hana wannan ziyara an ce wanda baka ziyarci wasu waliyai ba wanda suke cikin ɗarikar tijjaniya saudiya za ka samu mutum yana bijire wannan wannan hannun da aka yi li kasrati jahilihi saboda yawan jahilcinsa ne bi mabana ɗariƙaci da abin da aka gina ɗariƙar akai mana duk wasu ɗariƙu suna da wannan sharaɗin abin da ya sa shi ɗariƙun suka tarwatse saboda wannan sharaɗin da suka yi wasa da shi yanzu ɗariƙu ana magana ɗariƙun waliyai sun kai ɗari uku da sha uku yanzu duk inda ka kai garsa ce a baka a ce ka je ka nemo sunayen guda hamsin an haɗa ka da aiki to ita ɗariƙa shi wacce jami'ar radiyallahu ta'ala anhu ita ɗariƙa ce wacce za ta kai har zuwa tashin alƙiyama saboda haka ita ɗariƙa ce wadda ba ta tarwatse ba saboda haka wannan sharaɗin da wasu suka jefar na ɗariƙarsu shi shehu tijjani sai yake karya wannan alƙawarin saboda duk ɗariƙar da aka bata kara zube ko ina kake so za ka shiga to ɗariƙar tana dab da tarwatsewa wannan abin shi ne yasa aka hana kuma wani ɗan uwa ya ce sun haɗu da wani mutum babban mutum ne shi baya ɗariƙar shehu tijjani ya ce amma shi abu ɗaya da shehu tijjani ya faɗa shi ne ya tabbatar da cewa shehu tijjani waliyi ne ya ce da shehu tijjani ya ce ba za a haɗa ɗariƙarsa da kowace ɗariƙa ba, ba a haɗa ɗariƙarsa da kowace ɗariƙa ba. Wannan abu ya ce, duk wani mutum mai mummunan aƙida, duk wani mai mummunan aƙidarsa ya ce ba wanda yake so ya farauce ya halakar kamar ‘yan Tijjaniya. Ya ce su kuma ɗariƙar Tijjaniya an hana su haɗa ta da wata ɗariƙa, an hana su ziyarar wasu walihiyar da suke cikin ɗariƙar Tijjaniya. To wannan abin ya sa duk wanda ya zo da wata ƙaryarsa, sai dai cuci wasu mutanen daban sai dai cuci wasu mutanen daban amma yan dariƙa tijjaniya sun fi ƙarfinsa eh shine waman kana nabizan li shartil mashayiki yabu ubi kusranin wa dardin wa khaibati waman kana nabizan har yanzu yana magana wanda suke ganin kamar an tsawaita an tsaurara a ce ba za a ziyarci wasu wani ba waman kana nabizan wanda ya kasance ya jefar na biza sharɗi duk wanda ya kasance ya zubar da ya jefar da sharɗi almashayiki na shehunnai yabu zai koma bi kusuranin da taɓewa wa ɗardin da korawa khaibacin da kuma rashin cin nasara falazimu da dalkasmi duniyan wa barzakan wa kulli muqaddamin wa kulli kalifati falazimu da dalkasmi kalazamci san shehu tijjani duniya a duniya wa barzakan da barzaku wa kulli muqaddamin ka lazamci san dukkanin wani muqaddami wa kullu kalifati da dukkan wani halifa za mu tsaya a nan saboda fasalin yana da yawa sai ya zama mun raba shi biyu insha Allah wallahu a'lam